نذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا sai mutanen sa suka ce da hin a jiya ta na wai shin ka zo mana ne lina abudallahi wa da dan mu bauta ma Allah shi kadai wa nazaru mu rabu da ma kana ya abu da aba'una abinda da can iyayenmu suke bautawa na bautan gumakai mu kyale sai suka faɗa haka suka ce to in dai wannan kai ke nufi ba zai yoyi ba fatina sai dai ka je ka zo mana bi mata iduna da abinda ka mana tanadi na zuwar azaba abinda suka gaya masa kenan bihi min azabi na zuwan azaba in kunta min sadiqina saka ce in dai cikin da'awar da kake kana daga cikin masu gaskiya ka je ka zo mana da shi abin da suka faɗa masa kenan fi kaure ka a cikin wannan faɗi naka to yahi kuma annabin ya ce da su قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين ana sai wani annabi ya ce da su kar waka to ai yake nan ma ya riga ya wajaba waka a nan ba kuwa bane ya wajaba dan duk wanda ya yi jayya da annabin Allah ya shiga uku ko malami ne waliyin Allah in dai ka ja da shi ba za ka ga mai kyau ba eh mutumin da bai da gaskiya ya ja da mai gaskiya ko ba malami bane kai ba zai ga daɗi ba bari a ce kuma da malami mai gaskiya ma ka ja yaya da annabin Allah annabin Allah ulul azmi annabin Allah mursali ya faɗi magana ka ce ba haka ba ai sai dai a jira mai aukuwa ta auku sai dai a jira Allah shi yasa ya ce karwa karwa ka ai shi ma ya riga ya waje ba shine dalilin da ya ce ya riga ya faru ai alai kuma a gare ku min rabbikum agun ubangijin ku rijin azaba ya riga ya waje ba wa garaban da kuma hukuma ta Allah azabar daban hukumar daban a tujadiluna niya yanzu a yi ku a yi jayayya da ni fi azmayin sammaitu wa cikin sunaye wanda kuka ambata abu sammaitun biya ku kuka rada musu sunan nan kamar lata ku kuka sa masa mannata ma ku kuka sa sunan nan uzza ma kuka sa azma an sammaitu muwa sunan da kuka rada sammaitun biya antum ku kanku ko abawakun da ubabanku asalaman gumaka ta abudu na hada kuke bauta musu yanzu ku a yi jayayya da mu akan haka abin da zai gaya musu ya aka yi gaba kaɗan ما نزل الله بها من سلطان nazzala Allah biya wani abin da kuka faɗa ba Allahu Allah ba bi ibadati akan ku bauta musu ba Allah bai sauke muku min sulana Allah bai sauke muku wata hujja fa ba akan ku bauta musu ba hujja hujjatun wa burhanun babu hujja da za ku bauta musu wa burhanun ko babu wani dalili za ku bauta musu ba hujja ba dalili فانتظروا إني معكم من wanda المنتظرين jiru ta saboda ku saurara ya gaya musu ya ce Allah za ku saurara fa zuwan azaba tana tafa ba ya ce in nima ku nima na nan tare da ku min almuntazirina daga cikin masu saurara mu zalikum ba dan komai yasa ba bi da kazibi kumli a dalilin ƙaryata ne da kuka yi in kun ƙaryata manzon Allah to kaga da abin da ya zo da shi gurin Allah an ƙaryata shi fa arsaltu alaihim ar-rihal aqim ai ba da dadewa ba sai Allah ya kawo musu iska ba karara ya Allah ya faɗa فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقضانا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا ai مؤمنين ana yin haka shi kenan sai Allah ya kawo musu da iska mai tsanani fa an je na hu Allah ya ce sai muka tseratar da su hudan annabi hudu wallazina ma'ahu da wanda suke tare da himinal mu
فبسموا دارئا فأما ثمود فأهلكوا بباقية وأما عاد فأهلكوا بريهم صرصر آتية kajiwa ma adam kada aka halakar da su ne biriyin da iska sarsarin mai karaji aciya mai tsananin tada hankali sakaraha سكرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام هسوما sakaraha ne Allah ya jamu hore musu Idan ta taya ba sai ta tumbuke dutse duk girmanta in ya tumbuke dutse iskan kuma zai duba ya hada da wani itace ya kaga kai basiru ka ce wannan ya fitar ka fitar da shi waje tunda baya jin daɗi fitar da shi ga nan ya cire abin ta alaihim Allah madaukakin sarki ya ce sai muke hore musu saba layalan dare rake bakwai Allah yake ba su dare dare dare daban-daban har guda bakwai kowane dare kuma tsoratar da shi ake yi ba wani ba yake a kowane daren ba a ɗauka wannan amma ka wannan dutsen ka ji wani ƙara wanda kai ne idan ka ji ma wallahi mutuwa za ka yi amma duk da haka shi Allah in bai yi ka da rabo ba ba za ka zama mai rabo ba to ranar tagwarin Allah ya ce ayyamin husuma ranar ranar husuma ne yanzu kun san husuma mutum da yawa za ka ji ce anguwa kaza da kaza ana husuma zo ku san husuma ba shi abin da husuma yake lalas ake nufi da husuma eh yanzu idan jinya ya dame ka mai tsanani sai a sa karfe a wuta yayi jajir in yayi jajir karfan nan malam a kama bayan gadanka a danna wannan karfan nan cu cu cu in ana ma ba hayaki ta baki ta hanci idan tsakiyar kanka ne malam aka zama aka dora nan to sai kaga ta hancin ka yaki yana fita to da aka yi ma sau daya an maka na farkon nan kaya to na biyun za a ma ka ce baka yarda ba to wannan na biyun da za a ma baka yarda ba to ne husuma ka yi husuma an baka san husuma ba yadda ka san ranka zai fita su ko suna ce sun ma kai ba za a ma ba to ran nan za a yi bala'i ran da dai bayan kaya na farko a dawa ce za a ɗora ma wannan ƙarfen ko dabba ne in dai an masa sau ɗaya to fa wallahi ba zai yarda ba to na dawo wannan da za a yi na biyu ne husuma shine Allah ya ce wa samaniyata wa samaniyata ayyamin husuma rana na takwas a nan za a yi husuma su suna ba su yarda ba shi ma Allah kuma bai yarda ba eh shine yadda za su dai ba su yarda ba sun tunkari Allah da faɗa shi ko Allah ba zai bar su ba su ko ba sa so su mutu shi ko Allah ba zai bar su ba to kaga da nan za a yi wani abu ba daɗe ba sai ga mala'iku suna sauka da sasarin wuta in an ɗau sasarin wuta ne yake zama a jiki nan ka ga an hada hadari sai ga ana aman wuta ana aman wuta duniya ya zama jajir mala'iku sun fara sauka su kuma sun ce ba su yadda ba to fa za a yi wani abu ya Allah ya ce gaba kaɗan.
فترى القوم فيها سريا كأنهم أعجاز نخل كاوية ai da iska ta bala'i ta fara zuwa malam ai da tana ƙara ta zo ɗauke kan mutanen ta yi fatar mu koma fiya sare sai ga mutanen suna kwance a gara ka annahum ajazan nagali kaman ka murde kan dibino ka jefar su kansu ba aski suke ba ga su larabawa ga gayi kuma har kasa duk girman kan dibino da yadda ka gani da gayi da yake kwatanta kan ba'a ne barzaza kurin kaman ka murde kan ka jefar ka annahum ajazan nakalin kawai yau Allah ya ce gaba ka da فهل ترى لهم من باقية ce wayan za ku rago su babu Allah ya ce to ku ji tsoro na wayannan ma fa ba su kai labari ba duk mutumin da zai ja da Allah fa ba zai kai labari ba in ma wani irin kafirce za ka yi ina wayannan mutanen fa hal tare lahum min baqiya yanzu wayannan mutanen akwai labarin su suna nan yanzu akwai ragowar su babu ai sai labari to wayannan sun ja da Allah ba su kai labari ba duk mutumin da ko zai yi kafirci yana bayan wayannan shi ma ba abin da ya samu wayannan zai iya samu sai ne gargadin da ake a wannan aya فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين ayyana Allah ya maka zai rasa da annabi hudu wallazina ma'ahu da wanda suke tare da shi na mu'mini lokacin da azaba ta danno bala'i ya kai bala'i sai jibril ya musa haka da fuka fuki yace annabi Allah ku shiga nan jibril yana musa haka suna shan iska mai daɗi fuka fuki ya daga masu masifar suna danna masifa nan kuma jibril ya musa haka ya sa sa karkashin dutse yana karkashin dutsen sun yi gama ya tsama daga musu fuka fuki Allah ya ce ka kula da bayina masu su gaba da aiki shine bi rahmatin minna din shine na jibrilu da kaji- kajiyan da aka yi musu ma'ahu bi rahmatin minna wa kadana وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين kadana Allah ya ce bikin dabira baya al'umma na mutane allazina kazzabu bi ayatina wanda suka kare ta ayoyin mu isa isa asallahu muka tumbuke su in ka ji an ce an yanke baya to ba wani abu ake nufi da yankan baya ba malam wani ya min yankan baya masu magana yankan baya lokacin da azaba ta zo ga mace mai ciki ga mai goyo ga yara jirajirai ga wanda suka kusa balaga ga
ذلك القوم الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين kaga muka yanke musu bayan sa allazina kazzabu bi ayati ista'salna wa muka tumbuke su to me dalili kaman ka ce da Allah ya ce ma kanu mu'mina ba su yi imani mafahumin sa da sun yi imani hakan ba zai faru da su ba duk mafahumin wannan rayin imanin su da sun yi imani da yi kenan da sun samu tsira ran imani ne a dafa ala kazzabu وإلى ثمود أكاهم صالحا sallan Allah ya ce mu ne maka aiko ila samuda izuwa samudawa daga jin sunan ka san mutanen manya ne eh ko baka san abu babban ka ji samudu kai anan ba alama rama Eh, samudu yawa daga ji dai za a zuciyarka ko baka sani ba za a ga wani abu ne kamar dutse dutse a mulmule samudu ko bakin ka ne ka san sai ka tuka za ka faɗa ba ba rame wani samudu Eh, to daga ji ka san wannan anan an yi ma- manyan mutane eh Allah yana nuna mana ne na yanzu duk kafircin kafiri ya dinga tunawa da wa'annan wa arsalna Allah ya ce mu ne muka aiko ila samud zuwa ga samudawa bi tarki sarfi da barin juyawa ay muradu bi alqabilatu sunan kabila ne akahum Allah ya ce muka aiko musu dan uwansu salihu ko baka sani wannan kasan akwai kirki yi mana a bakin zaka ji cewa salihu daga jin sunan kurin zaka ji ranka kuma yana son su yi mana ai sunan annabin Allah ba abu yake ba a bayyane yake eh ko mutum da ya ce wani mutum ne salihi ba salihi daga kaji an ce wani sunan annabi aka ce salihu wannan ba dan dai rigima za a ne yanzu a nan atar da rigima inda ka ji sunan ka ji mutum an ce da shi salihu in ka ga rigima nan to sai dai mutanen ne ba su da gaskiya Allah ya ji muka aiko musu dan uwansu annabi salihu shi mai zan san zama lafiya ne ga nasiha ga mai da hankali kan al'ummarsa ga kare mutunci amma duk da haka kuma su da salihancin fa in ya musu wazi ma baya kwana a garin baya kwana fita yake je sai je cikin kogo ya kwana kogo zai je kwana in ya je cikin kogo ya kwana gobe kuma sai ya zo ya musu nasiha ku bar kaza ku yi kaza yana musu nasiha amma Allah bai yarda ba da shi kullun da Henry suke bin sa ya kira wuce ya ce cikin mutanen nan naku fa a mutane naku a roƙon mana Allah mana Allah ya sauke mana wata aya wanda za mu yarda da kai ya ce to zan roƙi Allah Allah zai sauke taguwa ta da haka ba shi naku fa mutane tana da ciki idan an haifi yaran fa a ciki wani zai yi sanadiyan kai mana taguwa nan tamu da ya gaya musu haka suka ce ba matsala da suka haifa su taron suka kai ƴaƴan nasu sai ɗayan ya ƙi kai ɗansa shine wanda aka bari sunansa uddaru to yaro ya zama yaron sababi nan da nan yaro sai ya girma da ya girma sai yake ficewa ta ƙofar gidan mutanen nan guda tara sai suke kallo suka ce wane kaga salihu ya samu kai ƴaƴanmu da mun bar ƴaƴanmu a rayu mu ma ƴaƴanmu kamar wani za su zama to yanzu me za mu yi suka ce a sai ku je mu rama a kansa suka ce to mu yi rantsuwa akan za mu je mu rama qalu taqasamu قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله qalu suka ce abin da za mu yi suka zo su tara nan suka yi rantsuwa wanda aka yi musu ƴaƴansu suka zo suka samu ƴan wani annabi salihu suka ce mu za mu je bulaguro rani to wani sai kun dawo sai kun dawo suka yi dangin su suka yi wannan kan mutumin da ya tafi rani shi annabi salihu ƴan uwansa suna garin to abin da ya za suka faɗa haka kogon annabi salihu za su je su samu to mun tafi rani jama'a mun tafi aka yi sallama da su sun fita to kaga wani abu ya faru ai ba za a zargi wayannan mutanen ba sai a yi tsammanin wasu ne daban to annabi salihu ya zo yana wa'azi kafin ya dawo wani dutse ne yake ga yana nafila gari da waye sai suka ga cikin dutsen da takobi suka laɓe kowa ya daga suka ce daga annabi salihu ya yi ga kenan su masa aika aika eh sannan idan mun koma in dangin su sun ce ina annabi salihu waye kai zai mu ja mu ba sani ba mu da muka tafi rani ma yayin namu lika ahli wa makaru وإنا لصادقون mu zaman da kai dan wanku ba ai wa inna mu la sadiquna ababan gaskatawa ne haka nan yayi yayi suka yi shiri suka zo wa makaru makara ومكروا ومكروا مكرا sai suka zo suka yi ga ɗakin kowa ya sa takobinsa dafi su tara suka yi ga wannan kogon kowa ya yi ga yan naɗe kansa da bakin rawani suka yi shiru sun yi shiru shine wa makaru makara ya kai ga makaɗan ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون sai wannan hiri Allah ya ce na jibril ya ce gane na ya ce kaje ka danne dutsen ya danne su Eh, kaje gurin dutsen zaka dan danna sai ya danne shine wa makarna makarahu sai muka juyar musu da makincin nasu fanzur انظروا كيف كان عاقبة مكرهم fanzur duba ka wannan. kai fa kana ya ya kasance a hakibatu magarin karshen makincin nasu wai da suka yi da ya sa su ya suka kare na إنا دمرناهم وقومهم أجمعين karan nan malam ka ba annabi salihu yanzu dutse sai danne sai suka mutu da suka mutu wani bala'i ne tana mutuwa sai suka ce to yanzu annabi salihu mutanen nan ya sa ya suka kai ƴaƴansa tara kuma ya kirawo su ya kai su ka ji fa wani bala'i bayan mutanen nan ya sa sun kai ƴaƴansu kuma yanzu ya kirawo su gurin su ya kai mutanen nan to suka ce kar su yadda su kai taguwar daga baya su naho kan annabi salihu kun ji abin da ya faru shine inna Allah ya ce su fara mana fi inna dammarna إنا دمرناهم وقومهم أجمعين sai mu matsa inna dammarna ya ce sun kai sun kai annabi salihu ya gaya musu haka sun zo za su kai annabi salihu mun kai su idan sun taso Allah ya ce za mu yi kiliyar ɗan su sun matsa Allah ya ce inna dammarna wa qaumuhum ajma'in ya ce dukkanin su Allah ya ce mun kai in dai kun matsa annabi na Allah ya ce ni ma zan matsa muku to yanzu za mu shiga labarin tun da an ba ku samfur ɗin abin da ya faru muna higa kun san abin da aka yi da annabi salihu to bismillah na'am وإلى ثمود أخاهم صالحا Allah samuda izuwa ga samudawa Allah ya ce a kawo mun aiko musu dan uwansu salihu annabi salihu Allah ya ce mun aiko musu dan uwansu annabi salihu Mm.
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله Kala غيره ya komi sai annabi salihu ya ce ya ku jama'a na in ji annabi salihu ibudullah ku bauta wa al malakum me ke gare ku ne min ilahin gairu ba ku da wani ubangiji fa idan ba hi ba Mm.
قد جعلكم بينة من Alif ربكم ya harkun bayyanatin Allah ya ce hakika fa mun zo muku da hujjoji. Min rabbikum abun ubangijin ku ga hujjoji na kawo muku ala sadiki akan gaskiyar bayyana manzanci na.
هذه ناقة الله لكم آية Lokacin da suka roƙa dama suka ce to mu abin da muke so ka roƙi Allah ya muga taguwa ta zo. Wani a cikin su ya ce taguwar ga yadda za ta zo suka ce taguwa za mu roƙa ya to ya kuke so a yi. Sai suka je suka nuna masa wani dutse. suka ce kaga dutse shi dutsen fa kurman dutse ne ba ko ba irin mulmulallen dutsen nan ne suka ce wannan dutsen ya dinga yin naƙuda kamar yadda mace za ta yi naƙuda kuma in ta yi naƙuda mu ji nihin dutsen yana mm mm da haka kuma dutsen ya dare in ya dare ya haifi taguwa kuma taguwan da ɗanta kuma da ɗan da uwar mu ga girman su daidai ba wanda ya fi wani yake yanzu idan na muku haka za ku ba da gaskiya suka ce za mu ba da gaskiya annabin Allah ya nafila raka a biyu ya roƙi Allah yana roƙon Allah duk mutanen samuda suka zo gurin dole ta ke ji dutsen ya in yayi niyi na barci ba ji yake sai da mata suka fito yara suka fito tsofi suka fito haka dutsen yake an kusan kwana uku yana naƙuda ɗan aka taru aka ba in yayi yunkura ya naƙuda motsi yake malam da haka dutsen nan yayi yunkura ya naƙuda sai bai malam yana fayewa sai ga taguwa far ta fito a cikin dutsen tana hutuwa ga ɗanta abin da take bukata sai ce to shikenan hadihi naqatul lahi wannan taguwar abin da yasa aka ce naqatul lahi rabawa ce ta daraja yanzu kamar masallaci sai ka ce baitul lahi ɗakin Allah to yi ma taguwar sai ka ce naqatul lahi taguwar Allah kun ana fata kun fahimta ko qur'ani sai ka ce kitabul lahi ko kuma annabi sai ka ce nabiyul lahi kun gane sai ne fassara raba shi zuwa ga Allah rabawa ne na daraja hadihi naqatul lahi ja mana majini هذه ناقة الله لكم ya آية nuna musu gata tana tsaye ma saka ce to jama'a abin da kuke nema gashi kun gani hadihi kun ga wa'annan naqatul lahi tabuwa ce ta Allah lakum wa gare ku aya ta yi ku aya dutsi dai yayi naƙuda ya aifi taguwa taguwan da ɗanta da ɗan da uwar girman su daidai ka ya ihe ku aya to ya kai gaba kaɗan فذروها تأكل في أرض الله amma tunda taguwa ce ta Allah fazaruha ku kare ta takul ta dinga kiwo shine takul kiwo ne ba ma'anan ci ba ta dinga yin kiwo fi arzillah daga wannan lardi na Allah kuma ta tayi ga duk inda take so tana yawo wala ta masuha ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم da masu kada ku shafi taguwan nan bi suyin da mummuna bi agarin ko da sokewa aurar mun ko da sara in dai kun taba taguwan nan fa fa ya ku kuma azaba na liman Allah zai rike ku da azaba mai radadi sharadin da kara ta bata ita kuma taguwar ba za ta taba ka ba ba ruwanta da kai kai karka taba ta ita karka taba ta ita ba ruwanta da kai dama kiwo take kuma garin Allah ya da safe sai ka ja kofar gidanka bo yana kukan raƙumi bo irin da yake so ita kuma fadaruwa ta kulfil alamillah ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم wala ta masuwa fa ku daina taba taguwan nan fa da mummunan abu fa fa ya ku wala za a rike ku azaba na liman da azaba mai radadi واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنهتون الجبال بيوتا sai annabi salihu ya masa wa'azi ya ce wani kuru ku tuna mana in ji alakun kula fil adam kwanan nan ba aka halakar da adawa bayan halakar da adawa kula ba ku ne ba halihobi bayan adawa a ban ƙasa ba kowa sai ku ku ku gaji gurbin adawa fil arda bayan ƙasa min ba da adam bayan adawa wa bawwa'akum Allah ya zaunar da ku askana kuma Allah ya zaunar da ku fil ardi a ban ƙasa tattaki zuna min suhuli ha kusura idan ba adi ya je tadda jigawa shine jigawa guri mai kyau to sai ya gine ginensa kamar yanzu zamanin zafi jigawa suke fita ba ba yahudin ya zo jigawa ya kwanta ba ka san ganuwa na gari to kamar ganuwa za ka gani ka ɗauka ganuwa ne in ka zo mutum ne ya kwance kurum Mm. to haka yake in ka zo kamar ganuwa yana kwance yana shan iska ba amma wannan ai sauro ba za ka cije su ba ko ya bai wannan sunansa ka cika bari a to ko sauro bai ce za ko kuda ba ya sani Allah ya halitta manya manya ba irin wannan kanana ba mutum haka za a gan shi a kwance ba ƙato gwanin kyau Allah ya musu halitta ga su kyakkyawa ga sura ga zaci ga lafiya Allah ya ba su malam ga kuɗi ga su kuma farare farin fata haka Allah ya ce Allah ya ce ta gudu ba ba zamanin bazara ba kamar yanzu sai ku je jigawa ku je ku rike inda za ku yi gine-ginen ku ku zauna shine min suhuliya kusura ya haka yi gaba kaɗan wata تتخذون من سهولها قصورا وتنهتون الجبال بيوتا daji wata ne tuna kuma daga nan sai ku dinga sassaƙawa minan jibala daga duwar watsi buyutan kuna kuna kuna gidan daji sai ka je can afghanistan ka je dutsen kandahar ka je kai kallo in rani in ɗari yayi ba da wai ba ɗaki zai shiga dutse zai ɗau gatari ya tafi in ya ga dutsen nan ya masa kurin malam da gatari zai dinga rusa dutse in ya rusa Allah ya ba su fasaha sai su yi ɗaki sai su yi ciki sai su yi falo su yi ƙyaure na dutse duk abin da suke bukata haka za su yi yanzu ana zuwa ziyara in ka je iraki ka je inda suka zauna kai kallo in ka zo za ka ga gatarin mutum da ya gini ga ɗaki nan ga falo wannan abin ƙyaure ne ya ce ƙyaure ne in ka gani duk Nijeriya kun haɗu ba za ku yi masa motsi ba shi ko shi kaɗai ya kayan sai sa shi ne dutsen da Usama ya yi da aka yi aka yi aka yi ta jefa bama bamai suka haƙura suka kyale kai dutsen kan da har kan da har kaje kai kallo malam aikin sa ne a gurin kaga an murgino wani dutsen an mutu da shi kofar ɗaki ba jefar ba an bari an share duk kun taru ko da ka tafi da ba za ku motsa ba yi wa irin ɗan sharan nan na kofar ɗakin sai ya bari ba ta mutu Ih, ba haka suke Allah ya ce musu watan yi tunan jibala kuna sassaƙe dutse buyutan ƙarfin da Allah ya baku kuma kuke mai da shi ya zama gida ai kunuwa kuna zama fi shita ya zamanin ɗari wannan sabo alal halal muqaddar ya Allah ya ce da su فاذكروا آلاء الله kuro ku tuna mana ala Allah ni'imomin Allah Allah ya baku lafiya Allah ya baku ƙarfi Allah ya baku dukiya Allah ya baku fasaha ga Allah ya baku dogon kwana ga halitta ga ƙarfi duk wannan ayi ba za ku gode wa Allah ku zo ku bi abin da Annabi Salihu yake faɗa ba shine fa zukuru ala Allah ku dinga godiya ga neman ubangiji ba gaba kaɗan ولا تعثوا في الأرض مفسدين wala ta ku dinga saba wa Allah fa fil ardi a bayan ƙasa muku sai dai kuna barna in kun ga Allah ya muku wannan ya kamata ku gode wa Allah da adawan ake amma mu ma na yanzu da mu ake yi yanzu ga nan dai Allah ya ba mu lafiya haka ne kai Allah ya ba mu zama lafiya yanzu kuna wannan halin jama'a kasar ku tana zaune lafiya yanzu hankali jama'a fa akwai kin zama lafiya jama'a na biyu ka taba jin an ce an sace wani abu ko Allah ba ya bamu lafiya ba to me yasa kuma yanzu ba ku gode wa Allah sai kuke cin kudin ruwa yi a yanzu ba ai ga yana halin da ake ji sai ga mutane banda cin kudin ruwa da hasada da gillu ai ba su da wani abu to ku rage mana Allah ya mu komai ku gode wa Allah mana idan ka duba wani mutumin ka gani sai ka gode wa Allah yanzu wani yana cikin tayin hankali kai Allah ya sa ka samu zama lafiya shi yana tayin hankali to kai da ka samu zama lafiya a haye ba za ka koma ka gode wa Allah ba ya kamata kamar wannan azumi da Allah ya kawo mun koma duk mummunan halin ku ku gyara mai hasada ya daina hasada musulmi bai kamata ya musulmi hasada ba mai kin dan uwansa ya daina ki mai yin gaba da dan uwansa wa- albarman wannan wata ai ba za a yafi juna ba jama'a kowa yana kin kowa kuma ga yi lahira za mu je an kama hanya tafiyan nan ba an hau gangarawa ake kullum ana muku wa'azi yanzu an tayi an ji wa'azin sai dai ka ji labarin da aka bar to halin da aka faɗa na wayancan yau shi ake yi ai da zai mu dawo mu gode wa Allah da ni'imar da Allah ya mana yanzu muna zaune lafiya ba za ka taɓa sanin ba zama lafiya arziki bane sai masifa ta zo yanzu kuna zaune haka nan ba za ka san arziki bane wallahi sai ka je ka tada wasu suna cikin tayin hankali wani na ɗauke babansa wani a ɗauke ba san san daga je ka same shi ba yanzu hakan fa kuɗi yake ba ya za a yi a samu zama lafiya ba za ka taɓa sanin cewa hakan arziki ba ne shi Allah ya ɗora ma jinya ba za ka san lafiya arziki ba ne shi Allah ya ɗora ma jinya ba za ka san zama lafiya arziki ba ne sai an rasa zama lafiya wallahi ba za ka san rayuwa arziki ba ne sai ka je lahira yanzu kana da dama za ka tare kai na bula raka abin wani mutumin kabari abin da yake bukata an tada mutanen kabari ne bukatan ku ce mu zo duniya mu yi raka biyu Allah ya ce ya gure amma muna da dama to mu me yasa ba za mu yi ba me yasa ba za mu yi ba fadhkuru ana Allah ku duba wannan ni'ima da Allah ya mana kuna musulmi Allah ya yi ma al'umman annabi muna addinin mu muna sallan mu yanzu da ni'imar da Allah ya bamu mu gode masa mana shi yasa ta hadisi bi ni'matin lahi idan muka yi karatu muka fita bai kamata mu tashi haka ba tunda mun samu daman karatun to mu yi wa ƴan uwanmu na musulmi addu'a mu mu gode wa ni'imar ya za mu yi mu gode wa ni'imar Allah ne ƴan uwanmu na musulmi wanda suna cikin tarin hankali mu musu addu'a su samu zama lafiya bayan nan mu sake wa Allah godiya da Allah ya bamu lafiya wanda ake bin sa bayi mu yi addu'a Allah ya sauke masa mu roki Allah wanda ba shi da lafiya Allah ya ba shi lafiya ƴan uwanmu da suka je lahira mu gode wa Allah mu yi addu'a Allah ya sa su aljanna mu dawo wannan ni'imar wai ta gurin wa muka samu ga Qur'ani Allah ya bamu ga ilimi Allah ya bamu ga addini muna yi duk sanadiyar sa annabi ne to da mu da ku mu zo mu dinjilawa ya ga kyauta tukui mu gode wa annabi Muhammad ba dana dalilin annabi ba ina za mu san Qur'ani ina za mu san addini sahabban annabi ma mu gode musu ta sanadiyar su qur'ani ya zo hannun su imam malik su imam shafi su abu hanifa hanbali mu musa addu'a ta alkhairi su suka nuna mana Allah muke bin Allah eh manyan malaman mu wanda suka koya mana qur'ani mu musa addu'a ta alkhairi da wanda suka koya mana ilimi ta sanadiyar su mu kai ga inda mu kai to haka ake so da bawa kullun a rayuwanka in Allah ya ma ni'ima ka gode in baka iya ba koya ma yadda ake annabi isa alayhi salatu wassalam ya tadda wani bawan Allah mai kuɗi ne a tajiri sai ta kai bawan Allah zai yake ware zakan kuɗin naka da ya ware sai kira talaka yake ba wannan talaka in ka baye ka gode wa Allah sai ware ba talaka da ya ba talaka sai kira talakan kai talakan da aka ba kuɗi ba za ka gode wa Allah ba yace ni talaka ya zan yin gode wa Allah yace kai talakan yace zo sai kira shi a talaucin na sai ce kaga wannan mutum ba shi da lafiya ka gani na gani yace to ka tsaya ka kula da jinyarsa ka kula da jinyarsa tunda kai ba kana da lafiya ka kula da jinyarsa sai ka gode wa Allah sai ta da mara lafiya yace kai mara lafiya ba za ka gode wa Allah ba yace zan yin gode wa Allah yayi kai yace zo hannunka ya kama hannun mara lafiya sai kai gungawa yace kai wannan addu'a kai wannan addu'a shi ya riga ya mutu kai marar lafiyan ne gatansa kai marar lafiyan kai wa matacce addu'a kai mai lafiyan ka kula da jinya marar lafiya kai kuma mai kuɗi ka kula da talaucin marar kuɗi to haka musulmi za a zauna a ƙasar mu mu zauna haka duk lokacin da kuka ji a gabacin ƙasar mu wajen Maiduguri ana taya hankali ko birnin mu na Katsina ko Zamfara ko Sokoto ko birnin Kebbi ko Adamawa ko Taraba ko bangaren Kaduna ko ka tsina to ba zama bai kama ba su sun da ba su da daman addu'a mu muna da dama mu gode wa Allah mu yi addu'a su su samu zama lafiya su samu zama lafiya in mun yi haka mun gode wa Allah kuma Allah ya baka ilimi to zauna ka bayar in ka bayar wanda bai sani ba in ya sani ka gode wa Allah da ni'imar da Allah ya baka idan Allah ya ku masu kuɗi ba zama za ku yi ku sa kuɗi a gaba ba ku ware haƙƙin Allah ku taimaki wanda ba shi da shi ku ba da zakka ku ba dangi ku ba dan uwa sai kudin naku ya zauna lafiya amma ka tara kai baka ci ba baka ba dan uwanka ba baka ba babanka ba mahaifiyarka bata ji daɗi ba baka bi da haƙƙin Allah ba kuma wai masifa ta dawo ka ce kana neman zama lafiya ai ba a nemi lafiyar ba sai a ce ka kawo kuɗi ga zuwa ne san ɗauwa ne ka kai miliyan goma da zakka ka fitar ka yi haka wanda baka sani ba ba dan uwanka ba ba yayanka ba ba kaninka miliyan goma za ka yi masa miliyan goma nan da yan uwanka ka ba akwai talaka yan uwanka dai wani miliyan ɗaya wani miliyan ɗaya wani miliyan ɗaya wallahi duk duniyar nan za su ma haka da haka za su barka to amma yan uwanka ba su ji daɗi ba za dukiya ba su ci ba ba su more ba iyayenka uwarka da ubanka suna cikin haƙulayi kai kadai ka tara babanka bai ce san barka ba iyanka bai ce san barka abinda Allah ya ce ka fitar baka fitar ba ta yaya kuma wannan kudin za ka rike suka zauna da Allah lafiya ba ne ma zauna lafiya ba ku gode wa Allah ku gudda haƙin Allah wannan zamanin namu maganin sadaka maganin masifa kar ka zauna in Allah ya ma alkhairi kai wa dan uwanka kai wa matarka kai wa iyalanka mutane guda uku yanzu sai da kau da kai in Allah ya baka iyali da mata ka dau abu mai kyau ka ba su ba za su sata ba eh amma suna dan uwan kar ku sake bayan nan kuma musulmi na duniya kowa ya yi sallah yana roƙon addu'a duk musulmi yan uwanmu suna wani hali Allah ya yi musu wanda suka mutu Allah ya ji kansu muna gode wa Allah da nimar da Allah ya mana wannan kasar addu'a ce ta zaunar da ita sai yau mu da Allah mu da za mu kai kuka muna da annabi Muhammadu mu bari a cin mana kafiri baturen ingila ya isa ya cin mana haba jama'a ai da abin da kaga ya faru inna la la yughayyiru ma bi إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا cikin sarki muna wannan hali ne abin da kuke dan Allah ku so annabi galadi amma wani yanzu ba mai haɗa ido da sarki sai dai kaga an rasa na ana girmama in yi magana sai a ce ranka ya daɗe zaki numfasawa ɗan turan giwa eh numfasawa zaki san kira ya tashi yana masa kira yana ɗan turan giwa cewa wannan abin mu bari mana mu zo da muku mu zo mu yi wa Muhammadu Rasulullah ko ba da kaje ana haka idan kaje inda gwamna yake mulki malam kaje ka gani za ga mutane suna haka da hannu sun sa coach an sa riga an sa doctor an sa coach motsi kaɗan ana haka ana taɓa fistan bindiga za a iya salwantar da ran wani akan wani mahalukin da ko aljanna ba zai kai ka ba motsi kaɗan za ga an yi kwata inda ya kaga ana haka bindiga ne ana nan shi ne ana gyarawa an ajiye kan daga hannu ya daga hanyo ne uwa wai ba haka za a saba a haka sai a haka eh yasa ake ake wannan hira ana wannan daga wani abu ya zo shirku za sa an kama kurin an yi hira dama ta nafukin kuma sai a fita shi yasa kaga ana gyaggyarawa ana wannan kuma wannan dan kuɗi ake yi suna girmamawa in sun zo za a gani suna kallon wannan suna kallon wannan suna kallon ya an ce ga gwamna ya sauka sai a dinga haka daga an ya gahi ne sun taje gurin ss kenan in kuma abuja aka zo da su sunansu sss eh su ne wanda special security service special security service shine sss eh ku ce wannan ba duk wannan abin da muke faɗa wallahi ko aljanna ba zai kai su ba amma mu idan muka girmama annabi Allah ya ce wa tuwakiru wa tu'aziru wa tu'aziruhu wa tuwakiru wa tusabbihuhu bukratan wa asila Allah kuma ce mana ku bar abin da kuke dan Allah ku zo ku girmama annabi Muhammad ku zo mu girmama annabi darajar da iyayenmu suke da ita a lahira sanadiyar annabi ne in kun ga mun yi daraja wallahi sha da Allah baya zance da kowa sai yi ba mai faɗa a ji a fadar Allah sai annabi Muhammad shi yake da yarda sama da yarda an amince da shi dukkanin amincewa an lamince masa dukkanin lamincewa shine mai magana a ba- a gaban zaci shi yasa ake cewa mai magana a gaban zaci yayi magana Allah ya rasa na ya saurara an je ranar gobe kiyama kiliyarin din ma annabi ne zai yi Mm, idan an bar mu mun je fada waye sai magana babu ya Allah ya ce fa kaifa idza jina فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا zuwa gobe wannan rana ran da annabi zai yi magana a gaban zati a nemo al'umma Allah ya ce a annabi a je a ce ya rasulullahi ya ubangiji me za su faɗa a gaban ka ni ne zan je in tsaya matsayin al'umma ya je ya tsaya in yayi magana Allah ya ce shikenan shine yasa mun je lahira sai mu je ru muna tsayawa can an jima muna neman manyan malamai ina malaman mu su ma su yi kokari su nema mana su shehu tijani su shehu tijani mu nema yanzu yaya me ake ciki a lahira ce a yanzu ku saurara annabi ya kusan gama yi mana kiliyari daga an gama yi kenan su yau tijani su gaya malaman mu malaman mu su gaya mana can an jima sai a gida ku a ce to ku ne bakin da kuka zo na guri kaza su ne masu kaunan annabin nan na kare to an gama yin kiliyarin ɗin ku yanzu masauki ake nema muku ba can inda za a yi taro za ku je ba za a je a sauke ku a inuwan al'arshi yau ma la zilla illa zilla malam daga nan sai ga mala'iku sun nuna ce ku yi nan sai a ji a sauke ma kawo shinkafa a baka a kawo abinci a baka ka ce a lahiran a ce alfarma ka maka ai kai din ba- mai gidanka babban mutum Al- ba ku ne mutanen annabi ba ne a ce mu ne a ce to kuma sai wani abu ne ku zauna nan ku zauna can za a je ana rigima masu hayaniya ana dukan wannan ana daga guduma ana maka wannan mu ana dukan malam kaga kabiri ana dukan su kaga rukuki ana yi a lahira ko kana zaune sai bayan wasu awanni a ce to a taya an gama jama'a muna zaune kuna kallo ana cin mana ga yan uwanmu na kaduna ba sa cikin nutsuwa ga yan uwanmu na maiduguri ga yan uwanmu na wajen bo- wajen gusau na ina ne tun musulmi yau a ɗaukewa wannan matarsa yau a ɗaukewa wannan ɗansa yau a ɗaukewa wannan ƴarsa muna da annabi kuma kai kana barci a ɗakin ka ko anya ka cika musulmi wa'annan ba sa barci kana barci shi musulmi ba kaman jiki ne guda ko ba ta mu yi musu addu'a a halin da suke ciki Allah ya musu dauki a tsakiyar kasan mu wannan abun fa ba ta ko ina ya zo mana ba wallahi Allah muka bari mu dawo mu tuba mu kai kuka gurin Annabi Muhammad manzon Allah ka gaya wa Allah ƴan uwan mu na jihar Jos da ƴan uwan mu na Gusau da ƴan uwan mu na Sokoto da ƴan uwan mu na Katsina da ƴan uwan mu na birnin Kebbi wani bangare daga Niger ƴan uwan mu na Kaduna suna wani hali ya Rasulullahi mun kawo kuka ka gaya wa Allah ai mana dauki wannan za ku dinga yi dare da rana muna kai kuka fada yanzu mun kusan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi yanzu mun kusan biliyan ɗaya muna miliyan ɗari tara kullum ɗauke muke su ma masu yin mummunan aikin Allah ya shirye su ƴan uwanmu kuma Allah ya ba su tsaro a wannan zamanin da muke zaune duniya ta zauna lafiya to ni'imar da Allah ya mana mu gode wa Allah da yin addu'a kaɗan فاذكروا على الله amma yanzu dai mun tunatar da ku fa da kuru ku tuna Allah Allah ni'ima da Allah ya mana ga ni'imomin nan sai da muka fito muku a fili waje ku gane irin ni'imomin da Allah ya mana mu ma mhm.
ولا تعثوا في الأرض wala مفسدين ta zo ku kabarna bayan kasa ku dawo ku gode wa Allah haka annabi salihu ya gaya mutanansa mhm.
قال الملأ الذين تكبروا من قومه للذين شرفوا لمن آمن منهم وتعلمون أن صالحا مرسل من ربي bayan ya faɗa dan ban gaskiya amana minhum ga wanda zuwa gare ku ya suka ce قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون qalu sai mutanen sa- Mhm.
قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون alladhina istakbaru manya manyan wanda suka nuna girman kai suka ce inna mu kafiruna mun kafa wani
فأتوا الناقة وأتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من wannan المرسلين zaguwa idan yau ta sha ruwa
وقالوا يا صالح اوتنا بما تعدنا إن كنت من gaba المرسلين ɗaya bayan sun kai sun raba nama sai suka zo gurin annabi salu
فأكذنهم الرجفة فأرضه في ديرهم suna faɗin جاثمين haka sai Allah ya kwaji
فأصبحوا في ديرهم جاثمين ana aiko jibrilu malam ya kai ba dan فأكبرهم الرجفة فأصبحوا في ديرهم جاثمين فتولي عنهم وقال يا قوم لقد أولقتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناسين an gama jibrilu ya biyo gurin
فأكبركم فتولي عنهم وقال يا قوم لقد أولقتكم رسالة ربي ونصحت لكم bayan nan ko yana jabata wallahi sai juya fa'alu da gunsu fakala ya qom yana ta ya ku mutane na ga su ba kwance sun zama gawa sai je laka da bala ta kore sala ai na isar muku da aikin ubangiji wannan sa'atu na kunna ta muku nasiya yanzu ga dole abin da ya faru da ku walakin la ولكن لا تحبون الناسين amma duk nasiya da nake ba kwa ba kwa son nasiya yanzu ga yi ni gari yawa
فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ya ce to ku kiyaye
ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة wannan mun fita daga
ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة Allah ya ce walu da za mu ba ku
ما سبقكم بها من أحد من wannan العالمين aikin naku ba duk duniya ba wanda ya gurin